بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan dare wanda shine daren Juma'a daren 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 48 insha Allah cikin jiran darussa daga littafin Ma'alimus Sunnah wanda malam shef ahmad ibn salih salih ibn ahmad al-ashami ya tattara abinda yake wato matsayin gundarin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga littattafan sunna guda goma sha hudu Allah ya saka mushi da alkhairi idan ba manta ba muna bibiya wannan malami a cikin kitabul imani bil qadari inda yake kawo mana hadisai wanda suke tabbatar da cewa daga cikin aqidar musulunci akwai imani da kaddara wato mutum ya sakankan cewa duk abin da ke faruwa a duniyar nan to haka Allah ya tsara shi da sanin Allah sai da Allah ya ga dama ya tsara ya sa aka rubuta sannan ya zartar sana abubuwan suke faruwa a bisa wannan tsari da ke nuna wato cikar mulkin Allah da buwayarsa za mu tashi a lambar babi na sha biyar wato a lambar hadisi na ɗari biyu kenan da tamanin da hudu inda mala yake cewa babu rida bil qada babun da ke bayani akan cewa wajibi ne musulmi yayi amanna da abinda Allah ya zartar mutum yayi imani da haka ya yarda a zuciyarsa cewa abinda ya faru a rayuwarsa ko a wata rayuwa da yake gani to hukuncin Allah ne da zartarwarsa sannan abin ya faru an sa'ad ibn abi waqqas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sayyidina sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yace min sa'adat ibn adama ridahu bil qadri daga cikin wato abinda zai ba wa dan adam sa'ada wato rayuwa mai dadi rayuwa duk wanda zai tsira a duniya da lahira shine imani da abinda Allah ya zartar na kaddara Allah wa min shaqawati ibn adama yana daga cikin kuma abin da ya jawa dan adam halaka rashin arziki diba albarka shine tarkuhu istikharatan lahi ya daina baiwa Allah zabi ya zama baya bawa Allah zabi baya yin istihara in yazo yin wani abu wato yayi sallah yayi addu'a ta istihara sananniya ya ba Allah zabi akan abubuwan da yake so ya aikata ko wata harka da yake so ya shiga ko wani neman kuɗi ko kasuwanci ko aure ko makamanci haka yana daga cikin wato taɗewa a gun ɗan adam ya zama baya ba Allah zaɓi wa min shaqawati ibn adama saqatuhu bima qada Allahu lahu haka nan kuma har ila yau daga cikin abin da ke taɓa da ɗan adam ya sa shi cikin halaka shine ya zama yana jin takaici da fushi da baƙin ciki game da abin da Allah ya kaddara mishi idan Allah ya kaddara mai wata kaddara zai dosa fushi a cikin zuciyarsa yana jin haushi wani ma har yana faffaɗan maganganu a janibin ubangiji madaukakin sarki to wannan duka ababe ne masu halakawa Allah ka tsare malam yace ba'ifun wannan hadisi ba'ifi ne babu shakka wannan isnadin sa ba'ifi ne a cikin sa akwai Muhammad ibn Abi Humayd wanda shi da kansa al-Imam Tirmidhi da rutu hadisin yace hadisi ne garibi wato ba'ifi kenan saboda shi wannan mutumin haka ashekul albani wato malam muhammad nasir din Allah ya gafarta masa shi ma ya kawo shi a cikin sisar da'ifa a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da lamba shida ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni amma hadisin ma'anar shi kyakkyawa ce ma'anar shi tabbatacciya ce a cikin umumat na sanasoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu ji wasu daga cikin su malam ya sake cewa babul la ya ruddul ƙadara illar du'a babin da ke tabbatar da cewa ƙaddara babu abin da ke kautar da ita sai dai addu'a addu'a ce kawai abin da za ka riƙe Allah ya ga dama ya canza kaddarar da ya yi a kanka wato abinda Allah ya riga ya zartar zai faru akan wani to babu abin da ke rage mushi kaifi sai addu'a anan kuma addu'a da nau'o'inta wato addu'a da ma'anan azkar zikirori da ake yi na kwanciya bacci na tashi na shiga banɗaki na tafiya na cin abinci da makamantarsu wannan suna da tasiri akan Allah madaukakin sarki ya canza kaddarar da da ya kaddara maka yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab arwaito cewa sayyidina Khalid ibn al-Walid an taba bashi wato abin sha wanda aka zuba guba amma da ya bismillah ya sha ba abin da ya faru da shi karfin imaninsa da gaskatawar da yawa Allah ta sababin wannan addu'a saboda haka idan da Allah ya hukunta zaka shiga cikin wata damuwa ko wata asara ko wata sawarwara idan kana addu'a sai Allah ya rage wannan fitinar ko wannan jarabawar ko Allah ya kawar da kai daga ita gaba kida da an an tsara zaka yi hatsari a mota ka kare ne idan sai zama motar cikawa ta lalace kai kuma ka fita lafiya in an tsara da a cikin kaddara ka zaka yi asaran miliyan goma sai kuma asaran miliyan biyar kaga ka rage hanya misali ne nake ina fata mun gane wannan in Allah ya madauki sarki da ya tsara cewa wance da kai ne ya aurenta in baka samu ba sai ka kusa zautuwa sai an ta maka karin ruwa to yanzu sai kaga ka rasa ta din amma kuma ka yi tawakkali to irin wannan yana faruwa a in kana yin azkar kana yin addu'o'i to da kuma du'a'u ibada du'a'u mas'ala wanda zaka zauna kai ta roƙon Allah akan ya baka abu kaza ko ya raba ka da matsala kaza to ko da Allah madaukakin sarki ya kaddara a cikin kaddararsa cewa wannan abin sai ya faru da kai mummuna din to sai zama tasirin shi ba zai yawa ba ko kuma wannan abin kyakkyawa Allah bai kaddara zai same ka ba to sai zama asarar ba za ta ja maka matsala ba Allah madaukakin sarki da hanyoyin shi da hikimominsa yadda yake ma bayinsa baiwa da ainihin wato kyautayinsa Allah mun gode maka Allah ka kara mana alkhairi Malam ya ce an Salman daga Salmanul Farisi radiyallahu anhu قال سلمان يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله يتي لا يرد القضاء الا الدعاء باب abin da ke mayar da abin da Allah ya zartar sai addu'a wala yazidu fil umri illa albir babu abin da kuma ke karawa a cikin shekarun mutum fiye da albir wato biyayyar Allah ko kuma albirru suka ce biyayyar iyaye babu shakka kamar yadda wannan hadisi suka nuna dama Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa ya riga ya tsara mai mutane kaddarorinsu ya tsara mutane rayuwarsu da mutuwarsu da numfashinsu da abincinsu da duk inda za su je to amma a cikin waɗannan kaddarorin akwai kaddara muhattama wanda babu canji ko kuma kaddara take mu'allaka wanda za a ce wani kaza zai same shi amma in yi addu'a za a canza mishi wani zai iya samun kaza na alkhairi amma sai in yayi addu'a ko sai in yana biyayya ga uwarsa saboda kasancewa dama Allah ne ya tsara Allah ne kuma ya san abin da zai faru ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a kamar da Allah yake faɗa cikin suratul hadid babu abin da yake samun mutane a cikin duniyar nan ko game da kawunan su sai da zama cewa yana rubuce a cikin littafin Allah tun kafin abin ya faru da irin faɗin Allah kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana cikin sutu tauba ko babu abin da ke samun mu sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin mu Allah shike jibinta dukkanin bayinsa haka irin fada Allah inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar nan ne komai da ka gani shi mun halicce shi da kaddararsa da da da kwatankwacin sa to Allah madauki sarki a cikin hikimarsa haka ya tsara kuma a cikin tsarin sai ya tsara cewa zai iya canza wa bayinsa ƙaddara wata ke mu'allaka saboda addu'a da suke. Sannan zai iya ƙara ma bayinsa cikin shekarun rayuwarsu saboda abin da suke yi na biyayyar iyaye, albiru ko biyayyar Allah ɗin maɗaukakin sarki. Lalle ya tabbata a aikacen mujarrabin cewa sada zumunta wanda kuma mafiya girman wanda za ka sada zumunta su ne iyayenka. da kuma yawaita karatun alkur'ani da tadabburi waɗannan suna sa mutum ya yi tsaftataccen rayuwa kuma suna iya sa dalilin ka daɗe a duniya domin shi dama daɗewar wasu malamai suna ganin ba wai tsawon shekaru kwanakin da kai a duniya shi ne tsawon rayuwarka ba a'a albarkar da rayuwar ta wani na iya rayuwa mai tsayi ya zama ba ta da albarka sai zama wanda ya rayu shekarun da ba su kai haka ba ya fi shi albarka al-imamu nawawi kullum ana buga misali da shi ya rayu a duniya kwata-kwata shekara 33 ko da hudu amma jiba irin aikin da yana alkhairi jiba yadda ake ambatan shi hayin malamai suna cewa bayan alkur'ani to babu littafin da ya hada a duniyar musulunci kamar littafin riyadu salihin littafin shi daga san da ya wuce littafin zuwa yanzu ba a san wani littafi da duk musulmi suka karɓe shi hannu biyu suke karantar da shi a ko'ina irin littafin kala da kyau ka gani wani masallaci ne wace islamiyya ce waɗannan irin ƙungiya ne ba sa karanta littafin shi a gabashi da yammacin duniya da ko'ina kaga wannan falala ce daga Allah kuma a cikin rayuwa kankanwa akwai malamai ire-iren shi irin Ibn Abdul Hadi akwai manyan sojojin musulunci kamar misali shi kanshi wannan abin nan ma'azu dan Jabal babban malami cikin sahabbai rayuwar shi kwata-kwata shekara nawa ce shekaru ne 30 da wani abu ko 40 haka al-Imam Ash-Shafi'i shekarar sa 50 da wani abu a duniya kamar 52 ko da uku to akwai malamai ire-iren waɗannan wanda za ga sun mutu ba su daɗe a duniya ba kuma mala albani na ba Allah ya gafarta mishi sanda aka shi shekarar shamsin da hudu shi ma a duniya amma jibirin albarka da rayuwar shi za ka albarka ake nema to wani Allah na iya sa mishi albarka a cikin shekaru kaɗan ya cika so shi ya koma ya kwance shi wuta a kabarin shi wani kuma Allah yana iya sa mishi duka biyu ya daɗe a duniyar kuma ya yi aikin alkhairi to wannan ita ce albarka ɗin ita ce wato ƙara wa mutum rayuwa ana iya ƙara masa da gwargwadon yadda yake biyayya ga Allah da sada zumunta da yawaita karatun alƙur'ani mai girma Allah ubangiji ya samu dace malam ya sake cewa wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala sayyidina abdullah dan abbas Allah ya ƙara masa ya dashi da mahaifinsa yace la yanfa'u al-hadaru min al-qadari wannan mawqufi ne maganar sa ce yace al-hadar wato taka tsantsan da bi a sannu baya amfanarwa game da kaddara walakin Allah yamhu bid du'a'i ma yasha'u min al-qadar amma Allah yana sa a goge abin da ya ga dama na kaddara ga kamar da yace yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab ummul kitab afwa wa indahu ummul kitab Allah yana sha yana sa a shafa abin da ya ga dama ko ya tabbatar da abin da ya ga dama sannan asalin zafin yana wurin shi saboda addu'a tana sa a canza amma wai wayau da taka tsantsan da sanin dabarar yau da gobe da bi a sannu duk wannan baya amfanarwa game da kaddara kuma wannan bai nufin mutum yayi ganganci domin ana so kuma dau al-akhdh bil asbab fattaba sababa ana so mutum yayi riko da sababi dan an ce wai bi a sannu baya amfani ga kaddara ba za ka ce bari ka hau mota mara birki ba ai ba komai ko bari kana ji kana gani ka dauki guba ka sha ka ce ai ba komai ba a ana so mutum kuma ya al'akhadhu bil asbab ya riko da sababba na dabi'a wannan mawqufi ne ala Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa da Imam al-Hakim ne rawaito shi sai malam ya sake cewa babul wuqu'i fil haram babin da ke bayani akan abin da ke sa mutane su tsufa su zama alharam shine tsoho wanda ya kai matuƙa ƙarshen tsufa wato wanda ya ragargaje a tsufa wanda ya shekaru da yawa shi ake ce ma alharaf kamar da Allah yake faɗa ne cewa in kuntum fi rabbin min ba'si inna khalaqnakum min nutfatin kaza kaza kaza sannan Allah yake cewa thumma nukhrijukum ifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukhan to abin da ke bayan shekuka shine ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر to wannan arzal al'umur shi yake ce ma alharam wato mutumin da ya tsufa da sauyin shi suka kare tunanin shi ya juye karfin shi ya rauni hankalin shi ya gushe wani ma ya daina gani wani ya kasa tafiya wani ya kasa cin wasu abinci da yake ci da wani ya zama cewa ya ya ya ratattake ya zama kamar abin nan gashi nan kamar ba rai a jikin shi to shine alharam yace an abdullahi ibn shikhir an annabi sallallahu alaihi wasallama qala daga annabi yace musfila ibn adama an kwatanta dan adam wa ila janbihi ila janbihi tis'un wa tis'una maniya wato a gefen sa ga mutuwa nan ko kuma sababin mutuwa kamar da su malamai suka ce guda 99 in akhta'athu almanaya idan mutuwa waɗannan sababban mutuwa ɗin suka yi ta kuskure shi wa fil harami hatta ya mutu to shine sai ya zauna ya tsufa har sai ran da mutuwa ta zo ta ƙarshe abinda wasu wata riwaya ana karantawa da masalu ibn adama misalin ɗan adam kamar misalin wato siffar ɗan adam da ke ba da mamaki shine inda kaga ɗan adam to akwai sabubba da ke sa ya mutu kamar yadda wancan mawaƙin zaira yake cewa aral mauta tasbadul menene yake cewa lakab uwalil murha wasin yahu biliyal na mutu farkon baitin ko wai mutuwa kamar ta sawa mutane igiya ne a wuyarta a wuyansu kuma abin matsa zargen yana hannunta duwan ta gara ma sai ta zuge zargen kawai ta kashe shi wanda kuma ta ce wanda kuma ta kuskure shi kuma shine sai dade a duniya kawai ta riga ta sa kowa igiya zargi a wayin shi tana tana zukewa tana kashe mutane to sababan da ke sa mutane su mutu sune abubuwa na hadaddura ko cututtuka masu kisa ko wasu tsautsayi ga sanan iri daban-daban to wani sai su ta kuskure shi yayi rashin lafiya ya warke yayi hatsari ya warke ya kone ya warke aji mai rauni ya warke haka dai ya ta shiga bala'o'i iri daban-daban wanda idan wasu sun shiga bala'in sai su mutu shi kuma sai ya ta tsallake bala'in har ya tsufa sai dai in tsufa ta kai ƙarshe ƙwayoyin halittar jikin shi sun gama mutuwa sannan zai mutu wani kuma ba zai kai ga haka ba laraba su da nukar magana suna cewa ma yamna'ul insanu min al-mauti illa al-ajal ajali shike hana mutum mutuwa ko kuma su ce ya mutu shuja'u marra wa ya mutu jabanu alf ko wani abu makamancin haka wai jarumi shine ke mutuwa sau daya amma matsoraci yana mutuwa ne sau dubu domin da san da ya ji tsoro din nan ya nuna lalaci da tsoro to kamar ya mutu shi kuwa mai jarinta sau ɗaya kawai zai mutu shine ran da ta wannan ta kaddara ta sadaka suna ganin cewa abin da ke hana mutum mutuwa a duk sanda ya shiga cikin wani yanayin da ya kamata ya mutu shine saboda ajalin shi bai ba shi kuma ajalin dama sananne ne a wurin Allah sai lokacin yayi idan ajalin mai tsayi ne to shine sai mutum ya ta tsallake asbabul manaya eh wa in yarka asbab wa in yarka asbabus sama'i bisallabi kamar da yake faɗa cikin kanku kamar da abin da yake faɗa ka'ab ومن خاف اسباب المنايا تنله وان يرك اسباب السماء بسلم sai mutum ya ta kuskure abubuwan da su sa ya mutu har ya dade a duniya ya shekara 100 wani 100 da kaza wani 90 da kaza ya tsufa tsufa mai ban mamaki shine abin da hadisi yake faɗa wato Allah ne yake kaddara mutum ya ta tsallake sabubban mutuwa har ya tsufa ba zai mutu ba sai ya gama tsufewa wanda kuma Allah ya kaddara zai mutu kafin lokacin to shi kuma sai Allah ya kaddara cewa an san game da wani sababi cikin sababban shikenan kawai an yi aran gama sai dai ajiya mutu babun nahyi anil khawdi fil qadari babun da ke bayani akan cewa an hana mutane su kutsa su dinga jayayya game da kaddara wani ya kama wata aya wani ya kama wata aya su dinga jayayya an hana irin jayayya da mutane suke a yanzu an hana jayayya game da alkur'ani wani ya rike rabin wata aya wani ya rike ɗayan wannan ya ce haram wannan ya ce halal su tagwara ayoyi da hadisai wannan haramu ne a cikin musulunci an abi huraira ta qal kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu natanaza'u fil qadr yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya tarar da Musa habbai muna jayayya game da kaddara fa ghadiba nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fushi hatta marra wajhuhu fuskarsa ta kada ta yi ja hatta ka annama fuqi'a fi wajnatayhi ar-rumman yadda ka san an mammanna mishi ko an jefe shi da 'ya'yan rumman a jikin kumatinsa wato yayi floshi ke san mutum fari manzo Allah sallallahu alaihi fari ne kar to fari mutum idan ya fushi saboda yanda zuciya take tafarfasa jini na kaiwa ya kawo sai ga fuskar shi gaba ɗaya ta yi fari ta yi ja'a ne in baki ne kuma ala sai ga idan shi ne zai ja to ana gane fushin wato farin mutum daga fuskar shi idan ta yi flushing ta yi jazir nabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi wannan yana nuna cewa malami na iya yin fushi da ɗalibai akan kuskure da ya ga sun yi game da addini ya musu tankiya ya tsawa hatta ihmarra hatta ka annama fuqi'a fi wajnatayhi ar-rumman faqala yace abi hadha umirtum wannan tambaya ce ta ta inkari ba yana neman amsa bane kamar yace me haka wannan shine abin da aka ce ku dinga yi abin da aka umurce ku kenan an bi hadha ursiltu ilaykum ko wannan shine abin da Allah ya koni gare ku wannan yana nuna hadarin da ke cikin jayayya game da addini ba abin da aka saukar da Qur'ani dan shi ba kenan ba abin da aka saukar da musulunci dan shi ba kenan amma ga mutane suna ganin jayayya wani abin yayi ne wani abin burgewa ne haka ji mutane suna cigiya suna neman abokan jayayya wanda zai baka mamaki kuma shine wanda za su yi jayayya sai an kai an kawo kuma sai a buga waya ko a tafi gun wani a ce malam muna musu ne dan Allah menene daidai to kai baka ma san daidai ba ka shiga jayayya kenan baka ma san daidai ba kenan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan babu ilimi ma kake jayayya ma'ana baka san me gaskiya ba sai an zo an nemo ya tantance mu ya kamata mutane su gane hadarin da ke cikin musu su guje shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr abinda ya halaka musulmai al'ummomin da suka je suka suka rayu gabaninku shine yawaita musu game da kaddara da ire-iren awwar suka fa addini azamtu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse muku da Allah Allah tanaza'u kar ku dinga yin jayayya fi game da kaddara kar ku sake ku dinga yin jayayya game da kaddara malamin mishkatul masabi yake cewa annabi ya faɗa musu haka ne li annal qadara sirrun min asrail asrar Allah ta'ala wa talabu sirrin Allah manhiyun an saboda kaddara wani sirri ne cikin sirrin Allah wanda kuma an hana mutum ya fara neman sani game da sirrin Allah saboda haka ba daidai bane mu dinga mutum ya dinga tambaya game da abin shafi kaddara to me yasa ba abin mutane sun zaba da kansu ba ya zai a ce Allah ya san kuma kaza zai faru amma ya bari ya faru ire-iren wannan tambayoyin babu kyau haramun ballantana kuma ka je kana musu da wani akai babu kyau ko da kana da gaskiya ba daidai bane ka je kai musu akai Allah ya tsare malam ya sake cewa wannan riwaya Imam Tirmidhi kenan hadisi ne hasan ah malam ya sake cewa wa ana Abdullahi ibn Amr daga sayyidina Abdullahi dan Amru Allah ya kara masa yadda dan Amru qala yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fito ala ashabihi ya fito wajen sahabban shi وهم يختصمون في القدر suna jayayya game da kaddara wancan da muka ji isnadin shi yana da rauni inda an samu malamai da suka hassana shi akwai rauni akwai akwai abin nan salihun al-murri a isnadin salihun al-murri da ya da hadisi a cikin sai muslim amma malamai ba sa san mafarid dinsa amma dai hadisin a ƙarshe yana da mutaba kamar wannan take bayan ga ta nan muna karantawa Nabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya samu ana rigima ana jayayya akan kaddara faka annama yufqa'u fi wajhihi habbur rumma kaman an watsa mishi ƴaƴan ruma a fuskarsa eh kaman an matsa mishi a ƴaƴan ruman a fuskarsa sai ya ce min al-ghadabi saboda tsabar fushi da yi fa qala yace abi hadha umirtum wannan shine abinda aka umurce ku au li hadha khuliqtum wannan shine abinda aka halice ku dan shi tadribuna alqur'ana ba'dahu li ba'd kuna daukan aya kuna jifan wata aya da ita kuna daukan wannan aya ku jefu wannan ku ce ayoyi sun yi sabani ayoyi sun saba da hankali ayoyi sun saba da ilimin kimiyya kuna yin irin wannan bi hadha halakatil umam qabla nabi ya ce wannan shine ya halakar da al'ummomin da suka gabace ga sanan muna ganin su a halaki hayan yahud da nasara amma abin takeici da bakin ciki shine musulmai ma sun bi wannan hanyar yanzu musulmai da yawa ba sa ganin alfarma da martaba alqur'ani ballantana kuma hadisi in ya saba da hankalinsu ko ya saba abin da suka karanta a boko ko ya saba wa ra'ayinsu ko kuma a ganin su wata aya ta saba wa wata ko wata aya ta saba wa wani hadisi to sai su dauki wanda ya fi dacewa da ra'ayinsu su wurgi da daya shine darbul qur'ani ba'dahu bi ba'd darbul qur'ani ba'dahu bi ba'd shine wannan wannan haramun ne halaka ce qala abdullahi ibn amr blad amr yake cewa ma gabittu nafsi bi majlisin takhallaftu fihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma gabattu nafsi bi zalika al majlis wa takhallufi anhu yace ban taba jin dadi a raina in ji na birge kaina na yi abin da ya kamata ba kamar zamana a wannan majalisi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yace na yi tunanin inda ban zauna a wannan majalisin ba da ban ji wannan karatun ba da ba karamar asara ne ba shi da kanshi yake wa kanshi wannan kuma yace kai na ji dadin da na ji wannan karatun a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yawan taliki a ƙasa gashi a lamba inda yake cewa hadal hadisu wallazi qablahu yu'akkidani amran wahida waɗannan hadisan guda biyu suna tabbatar da abu daya wa huwa nahyu anil khawd fil qadr shine hanawa game da kutsawa da zance akan kaddara wal mulahabu abun lura anan shine annan nabi sallallahu alaihi wasallama lamma kharaja ala ashabihum yatarazamu nabi ya fito ga sahabbai suna jayayya lam yusawwib ahadar ra'ayaini bai ce wane yafi gaskiya ba zai ce a to eh kai faɗa mu ji kai ma faɗa mu ji to nawa ne yafi gaskiya amma dai ku daina musu sai annabi ya ce kawai a daina kawai ba a ce sai an gano wake da gaskiya ba ko mun gano wannan latifar harkar musu ba harkar gane gaskiya ba ce yana da karanci ka ji labarin cewa an yi wata muƙabala ko an yi wata jayayya an ƙura wani a sanadiyar ƙureshin da aka yi shi ya dawo kan abin da ɗayan yake a kai balantana kuma mabiyan shi kowa zai tashi ne a yadda yake ko kuma ya fi ma da jafa'i kuma ko da a zahiri an ka da shi zai nuna cewa ƙarya ne shi ne faɗuwa magudi aka yi ko ba haka ba yanzu ya jiba ina abin da aka yi na wanda aka yi a kano game da matsala abu jabbar har yanzu da shi da jama'a shi ba sai da an ka da su ba duk da kowa ya ga an ka da su kowa ya ga an musu hukunci alƙali ya ga ya tabbatar da hukunci amma har yanzu cewa suke ba ka da su ba to wannan shi ne ɗabi'ar musu zaka ba a yi shi sai in ya zama dole ya zama last option shi sa Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan sai in ya zama dole kuma a yi da abu mafi kyau saboda haka annabi bai ce wani ne yafi gaskiya ba wani wani bai da gaskiya shi sa idan kai malamin islamiya ne ko malami ba da fatawa in wasu ka kira ka a waya ko su zo ka same ka cewa alga ta malam muna musu ne akan kaza muna musu ne akan wani ya ce dan duniya aka yi manzo wani ya ce ba dan duniya aka yi kanka ba su amsa ka musu faɗa ne sai amfanin mai wannan zai muku tukuna ko da akan alula suke jayayya me yasa za su jayayya sai tambaya ba ina fata mun gane wannan yace lam yusawd adar ra'ayni wa inna ma naha anil khawd fi zalika ya hana ne kawai fa hadhihi al qadiyya amrun imaniyyun yadkhulu fi jumlati fi jumlati al iman bil ghaib domin mas'ala ce ta imani da gaibu allazi min wajibil aqli at taslimu wanda abin da yake wajibi akan hankali shine amsawa وجاء في هذا الحديث عند الإمام أحمد زيادة نصها وتزيادة تابو أتكين دعاء إمام أحمد شوى انظر الذي أمرتم به فعمل به قدوب آيان القرآن لسكة شيء كي صلى كي زكا كي بيه إياي كي صلاة كرنت القرآن تو كي أي كرس والذي نهيتم عنه فانتهوا abin da aka ce ku bari ku bar shirka ku bar ƙarya ku bar zina ku bar caca ku bar zagin mutane ku bar gulma to ku aiki da su su ne abin da zai amfane ku zauna malam fawajjahum annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-iltizami bil amri wal nahi annabi ya karkatar da su zuwa gaban umarnin Allah da gujewa haninsa wa huwa amrun maqdurun alai kuma shi din ma ai al'amari ne wanda aka yi mus aka zartar da kaddara akai amma shi ne wanda zai amfane ka ka bi umarnin Allah ka guje ma haninsa ka bi umarnin Allah gurgurdan iyawa ka guje ma haninsa gabaki daya abinda shi zai maka amfani kenan wa tarkul khawdi fi amri fi amrin muhimmatul aqli fi taslim fi amrin muhimmatul aqli fi taslim aka hori mutane da su ainihin wato daina kutsawa cikin abinda abinda ake so da hankali kawai shine ya gazgata wanda haza kana rukunan min arkanil imani shi sa imani da kadara yake cikin rukunan imani saboda gazgatawa kawai ake so kai Allah ya samu dace malam ya sake cewa wa ibn abbasin annahu qala wa huwa ala al-minbar ibnu abbas yana kan minbari yake wannan magana yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ne yace la yazalu amru hadhihi al-ummati muwa'iman al'amarin wannan al'umma ba zai gushe ba a cikin tsari shine muwa'im min al-wai'am ana tafiya akan tsari mai kyau aw muqariban al'amarin wannan al'umma ba zai gushe ba yana kusa da daidai malam yatakallamu fil wildani matukar ba su fara tsoma baki suna magana game da makomar ‘ya'yan kafirai da suka mutu ba su balaga ba su ne alwuldan wal ƙadari matukar ba su koma suka kutsa magana game da ƙaddara da zaran an shiga waɗannan kuwa za ga al'amura sun rikice wa mutane da yawa kamar da ake gani a yanzu wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ibn Hibban ya rawaito shi da Hakim wancan da muka karanta kuma riwaya al-Imam Ibn Majah ne a cikin sunan dinsa babu ma jaa fil mukaththibina bil qadari babin da yazo game da azabar da Allah ya tanadar wa masu ƙaryata kaddara masu ƙaryata kaddara za a musu narkon azaba a lahira amma lan zai bamu labarin hadisai wanda suka zo game da bayanin haka farko hadisin al-Imam Abu Dawuda an Ibn Umara an annabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace alqadariyatu majusu hadhihi al-umma qaddariyawa sune majusawa a cikin wannan al'umma in maridu fala ta'uduhum idan suna rashin lafiya to kar ku je ku gaishe su wa in matu idan sun mutu fala tashhadu kar ku je jana'izarsu wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Ibn Majah da Baihaqi da Hakim da wasu su ya zo a wata riwaya ta Ibn Majah da karin cewa wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim idan kun gamu da su ku musallama haka a wurin Baihaqi kuma ya zo da karin wa hum shi'atu shaytani ko kuma shi'atu dajjal afwan ya mutanen dujal ne yan jam'iyyar dujal ne wa haqqullahi azza wa jalla an yulhiqahum bihi kuma Allah ya ɗauko kashi alƙawari sai ya sadar da su da dujal wato makon wasu ɗaya da dujal hadisa abin da yake cewa shine masu ƙaryata ƙaddara su ne alƙadariya ba 'yan ɗariƙar ƙadiriya ba alƙadariya su ne masu ƙaryata ƙaddara galibin su mu'tazilawa ne da kuma su ƙadariya ɗin wanda ba su da akwai ƙaddara ba masu cewa al'amru unufu da abin da mutane suke yi dabarar su ne yin su ne ba da ruwan Allah sai da suka aikata sannan Allah ya ga sun aikata wannan mummuna aqida Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da wannan aqida ba majusi ne a cikin musulmi malaman da suke sharhin hadisin nan gabaki ɗayan su kuma fi yawan su sun tafi akan cewa kamar sa musulman al-khattabi da makamutun suka ce ma'anar wannan kwatancan shine kamar yadda majusawa suke rarraba Allah gida-gida ce akwai Allah kyau akwai Allah muni akwai Allah ruwan sama akwai Allah fari akwai Allah kyauta akwai Allah ruwa a haukar su haka suke rabawa to haka su ma yanzu wato a ƙadariyawa sun raba Allah gida-gida sun ce akwai Allah mahalici sannan kuma shi ma mutum Allahn kansa ne shi sa aka kwatanta zaka ce su majusawa ne saboda haka aqida su ta lalace sun zama kamar majusawa sun fita daga cikin da'irar musulmai kuma makomansu ɗaya da majusawan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato wasu halat na mu'amalar da ya kamata a yi da su shine ba a gaishe su ba su da lafiya ba a zuwa sallar ga wasu idan sun ma sallama karka amsa musu kai ma karka karka musu sallama wannan hadisi yana nuna wato tsananin kyamar da musulunci ke wannan akida wasu malamai suna ganin cewa kar aje a gaishe da mara lafiyar su kar aje jana'izar su a matsayin wato makruhi ba matsayin haramun bane amma kuma idan mutum wanda yake wato sanannen mutum ne a cikin mutanen kirki to ya guji wannan wajen kamar da shi Albani ya faɗa cikin akamul jana'i shi da wurinsa wato idan mutumin da yake sananne akan bid'a ko bata ko barna ya mutu to kar a ganka a gun jana'izar shi kai mutumin kirki da mutanen kirki ko ka je jana'izar sa zai zama kamar kun yi endorsing abin da yake haka nan idan bai da lafiya ko wata harka ta shi sannan kuma wannan hadisin asali ne game da kaurace ma yan bid'a waɗanda bid'a su ta zama barna sananniya wanda suka zama ru'us cikin yan bid'a duk abin da zai zama sunan shi kauracewa to ana so ka kaurace musu yan bid'a waɗanda suke sanannu a cikin bid'a kana gan kana hulɗa da su ko mu'amala da su don zai zama fitina ga ainihin musulmai ahlus sunna da awam wanda ba san ina addini ya sa gaba ba saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata ahlus sunna musu kiyaye za ga akwai yawan sakin jiki da yan bid'a da muke yi da yawan shiga cikinsu da muke yi ba ma ganin komai ne babu shakka duk wanda yake dan bid'a ne sananne a harkar bid'a wajibi ne ahlus sunna ya nisance shi kuma koda wata mu'amala ta kama ku zaka yi mu'amala ne kai da shi mu'amala ko take ba ta ba ta haramun ba ba wai ka nuna shi a cikin al'umma ko ka gayyato shi ya zo ya gabatar da muhadara ko a ganga kuna hulɗa da shi ko ka auri yarsa ko ka zama abokin harkarsa wadda wannan abokantaka za ta nuna cewa wato ana tare wannan abun gujewa ne kisa aka ce karka je inda suke sannan hani game da addu'a sai aka ambaci wurare guda biyu idan an je gun mara lafiya ana mai addu'a Allah kalla kamar shi labasa tsahurun kaza kaza ko Allah ya sauki idan an je sallar gawa nan ma ana yin addu'a ne kuma a wannan wuraren guda biyu ya sallar gawa ita kanta addu'a ce ko a wannan wuraren guda biyu mutumin da za a je wurin shi da tsananin bukatar addu'a da mara lafiya da gawa sai aka ce karkaje domin zuwan yana ba da dama kai to wannan yana kenan ashe sauran addu'o'i ma da ake ma yan bid'a ba kyau dinga cewa Allah ya kiyaye shi ko Allah ya ɗaukaka shi ko makamanta haka to ba daidai bane ina fata mun gane wannan amma zaka iya ma muslim musulmi da ya mutu addu'a ba sai ka je inda yake ba zaka iya mishi addu'a mara lafiya ba sai ka je ba idan ta kama tunda ya mutu musulmi ko da dan bid'a ne babu laifi kana iya kace Allah gafarta ma wani amma kar ka je jana'iza ko kuma kar ka je wato gaishe shi bai da lafiya duk da muhimmancin da ke cikin wato gai da mara lafiya da zuwa jana'iza shi sa sai aka malamai suka ce tan faɗin ambatan guda biyu ɗin nan wato iyadatul marid da kuma zuwa zuwa sallar gawa yana nuni zuwa ga girman wannan shari sai aka ambaci abubuwan da masu girma ne Allah madaukakin sarki ya zai tuhumi dan adam da zai gaida mara lafiya ranar alkiyama yace na yi rashin lafiya baka je ka gaishe ni ba Allah ya ce bawa ya ce ya Allah kai kana rashin lafiya ya ce bawa na wane ya rashin lafiya baka gaishe shi ba da ka ji za ka same ni a wurin sannan jiba irin ladan da ke cikin sallar jana'iza ana ba da lada kiratsi ga wanda ya sallar jana'iza lada kiratsi guda biyu ga wanda ya sallar jana'iza kuma ya raka gawa amma aka ce kaka je jana'iza shi wannan yana cewa sauran abubuwa kanana ma ba za ka yi da shi muke tunda aka ambaci waɗannan manyan a takaice dai hadisin asali ne game da mas'alar wato kaurace ma yan bid'a wanda yana cikin manhajin ahlus sunna Allah ka tsare mu malam ya sake cewa وأن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام سيدنا عبد الله بن عمر yana da wani aboki mutumin kasar Sham yukatibu suna yi wa juna wasiƙa kama a zamanance a ce ai suna chatting suna aika wa juna sako suna kiran waya da sauransu suna kallon status din juna suna wa juna comment ko kaga shi abokantaka ai to a da sai dai wasiƙa in ya ga wani zai je kasar Sham yau to wasiƙa ya bashi bayan gaisuwa da fata alheri ina gaishe ka ni ne wa ina nan nima lafiya da fatan kana nan lafiya sai na amsa ka shi ma sake rubuto mai na ga wasiƙar ka kaza kaza kaza kaza irin da yadda ake mu nan nan nan kusa a dinga sawa a post office kafin zamani ya goyi kawo wannan canje canje to suna yin wasiƙa tsakankanin junan su faka taba ilaihi abdullahi ibn umar sai abdullahi ibn umar rubuta mai wasiƙa cewa innahu balagani annaka takallamta fi shay'in min al-qadari labari ya iske ni cewa kana shiga al'amarin magana game da kaddara wancan abin da aka hana fa iyyaka an taktuba ilayya to ka sake rubuta mu wasiƙa mun bata mun kwanci ba ni baka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sau naji annabi yana cewa innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadari za a yi wasu mutane a cikin al'ummata waɗanda za su dinga ƙaryata kaddara abu dawuda ya rawaito shi kare ta kaddara ko kai kadari din ne ko kai mu'tazili ne ko kai menene inda ka kare ta kaddara to wannan hadisin ya shafe ka zaka jama'a mu guji kare ta kaddara sannan kuma gazgata kaddara zai nufin kuma shantakewa kamar yadda muka ambata dole ayi al-akhdh bil asbab sannan kuma bai halasta hujja da kaddara a wajen saban Allah ana hujja da kaddara ne a wajen zartar da hukunce-hukuncen da Allah ya kaddara ba wai dan mutum ya ba kanshi uzurin me yasa yayi sabo ba ina fata mun gane wannan malam ya sake cewa wa an qawusin qala kuntu inda ibn abbas na kasance tare da ibn abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wa ma'ana rajulun min alqadariyyati kuma tare da wani mutum dan aqidar qadariya wannan sune yan bid'a zubi na farko cikin yan bid'a da su da khawarija kaga sun bayyana tun sahabbai suna duniya faƙultu sai na ce inna unasan ya ƙuluna la ƙadar ce wasu mutane suna cewa babu wata ƙaddara ƙada sai ce awa fil ƙaumi ahadun minhum shin anan akwai wani ne daga cikinsu ƙultu laukana ma kunta tasna'u bihi sai na ce Allah shi gafarta malam ji tsawus kenan inda yana nan me za ka yi mishi ƙada ya ce laukana fihim inda akwai shi ahadun minhum daga cikinsu la akhastu bi rasi da na kama kanshi na mashi ruƙuya sun makaratu alaihi ayata kaza wa kaza in karanta mai aya kaza da kaza fadan Allah wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'alunna uluwan kabira cikin suratul isra'i Allah ya ce wa qadaina to qaba a cikin alqur'ani tana da ma'ana iri daban-daban malamai suna da ma'anoni akan ta wajen guda goma daga ciki akwai cewa alqaba bi ma'anar amru kaman wa qada rabbuka Allah ta'budu ai wa amara rabbuka akwai kuma ƙaba da ma'anan al'ilzam wal imba abinda ya riga ya tabbata ko an yi hukunci falamma ƙaba musal ajala ya riga ya gama yin wannan abu haka kuma da ma'anan ita kanta ƙaddara ɗin kaman idza ƙaba amran ai idza ƙaddara amran li yaqdi Allahu amran kana maf'ula ai li yuqaddir Allahu amran kana maf'ula misali sannan kuma ya ba da ma'ana azaba kaman lamma qudiyal amru yana ba kuma da ma'anar da ya zo a nan wa ƙabaina ko dai da ma'anan ƙaddara ɗin ko kuma da ma'anan wa ƙabaina ai wa'ahidna wata ƙaddamna mun riga mun yi wa bani isra'ila alƙawari ko mun riga mun zartar da cewa ila bani isra'ila mun musu wahayi a cikin littafin su mun gaya musu da tufsidunna fil ardi marratayn wallahi za ku yi barna a bayan ƙasa kafa biyu to kaga a shahid shine abin da zai faru da banu Isra'il na barna na lalacewa su daina bin addini su zama ‘yan duniya su yi barikanci su yi saɓan Allah wannan barnar Allah ya riga ya kaddara ta faru kuma har ya faɗa a cikin kafin su ya gaya musu ta faru kaga shi ne ma'ana Allah ya zartar da haka kuma gane to yanzu wannan aya ta Qur'ani da ke nuna dalili akan kaddara cewa duk abin da kaga yana faruwa da ɗaiɗaiwan mutane ko da zamunna ko da ƙasashe ko da al'ummu wani abu ne rubutacce a cikin littafin kaddara na Allah da Allah ya ce haka sai ya faru. Tashin gwamnatoci, tashin empires wato dauloli da rugujewarsu, tashin civilizations da faɗuwarsu, tashin jam'iyyu da faɗuwarsu, tashin farashi, haihuwan mutum da girmansa da yin arzikinsa da mutuwarsa, yaukaka al'umma ko talaucewarta, duk wani hali da kaga al'umma a cikin kaddara Allah ce so da kaga an yi dauloli kala daban-daban wa kam min jibalin wa daulatin badat alat sun mazalu musri'ina wa kam qadar aina min jibalin wa daulatin alat sun mazalu musri'ina wa badu kamar da waka yake cewa gwamnatoci da kasashe guda na gani an yi dauloli tun daga kan kadauko tun daga kan irin civilization irin na greek irin na Mesopotamia a Egypt kenan ko aka zo aka yi na Roma da Byzanta aka zo aka yi na Musulunci Golden Age ɗinsa da dukkanin daulolinsa tun daga kan daula Banu Umayya, Banu Abbas, daular Andalus aka yi daular Musulunci ta Ottoman Empire duk waɗannan sun wuce. Babu labarin waɗannan manya-manya ne kawai ma aka ambata akwai su da yawa dauloli a tare Musulunci. an yi magol wanda suka yi kisa suka yi kisa kamar ba za su kyale mutane ba ma duk sun wuce yanzu babu su aka zo aka zo wannan modern age din na kasashe irin waɗannan da ake kowace ƙasa da iyakarta da sarki shugabanta da national anthem ɗinta da kalar kuɗinta da fasfo ɗinta su ma ƙasashen aka ma wasu su yi ƙarfi wasu su rushe wasu su tashi wasu su kwanta wasu su taso su zama su ne ke riƙe tattalin arziki da masana'antu da ƙarfin soja da ƙarfin fadaji ana nan wasu su juyi to wannan duk kaddarawa Allah ce to haka kuma a matakin daidaiwa mutane wani yau shi ke da arziki ko sarauta ko mulki ko ƙarfin fadaji yau kuma gobe kuma ba shi ne wani ma sai kaga yana duniya ma kamar baya haka harka kaza ita ake yayi da ita ake samun kuɗi ana nan sai kaga ba hanyar samun kuɗi wuce an daina yayin ta wata ta zo jam'iyya kaza ita ake yayi a tamfa kaza kala kaya kaza kala abinci kaza bala'i kaza shi ake yayi ya wuce wani yanzu an yi bala'in yan sani an yi na daba an yi na covid an goyi yanzu ana na kidnapping wata rana za a yi wani daban an yi na yunwa an yi na kaza to duk haka ne duk waɗannan abubuwan da kaga suna faruwa Allah ne ya tsara su kuma shi da su suke faruwa dukkanin motsi da dukkanin shiru dukkan haske da duhu fitowar rana da faduwarta samu da rashi lafiya da cuta rayuwa da mutuwa komai da ka gani da wanda ma baka gani ba da wanda aka yi da da wanda za a yi a nan gaba duk na Allah ne in ka yarda da wannan sai ka ji ka samu salama shine cewa yana daga cikin sa'adan mutum ya da kaddara da kai lata a sau alama fatan abin in baka same shi ba za ka dinga jin mugun takaici ba ko ba za ka dinga alfahari da abin da ka samu ba na lauka cewa samu daga Allah ne rasawa daga Allah ne farin ciki daga Allah ne damuwa daga Allah ne arziki haka talauci duka haka ne kai dai ka yi riko da sabubba abinda aka umarce ka kenan sababin tsira a lahira ka yi addini sababin samun rayuwa a duniya ka tashi ka yi ƙwazo ka nemi halas ka nemi kai kasuwanci ka yi ƙwadago ka yi noma ka yi kiwo ka nemi kaza ka nemi kaza sai Allah ya baka abin da ya kaddara maka wannan shine tsarin da idan mutum ya bi sai zauna lafiya sai zama ya samu salama ya san cewa komai Allah ne yake bayarwa kuma in aka ga hani ba a samu ba daga gare shi ko da wani ya zama sanadiyar rasawarka wani ya zama sanadiyya ne a matsayin shi na sababi ba a matsayin shi na asalin musabbibi ba a'a shi ma wani kaddara ce cikin kaddarorinka Allah ya amfani da ita ya sababa maka wannan Allah ubangiji ya samu dace wannan shine karshen kitabul imani bil qadari kuma shine karshen al maqsadul awwal wato babubuka ko kutubai da suka yi magana akan abin da ya shafi aqida tunda aka fara littafin nan to abin da malai yake ta mana magana akai kenan a imani da ranar lahira imani da rukunan musulunci imani da azabar kabari sifa aljanna da wuta to kuma yanzu ya magana akan kaddara to kaman ya gama da rukunan imani guda shida gaba ki da yake da aka zai shiga mana ya ce al-maqsadu thani al-ilmu wa masadiru wato za a shiga wato abin nan a manufa ta biyu ta tattara waɗannan bayanai a wannan littafi shine batu akan ilimi na addini da kuma sources ina ake samu ina ake samu ilimi a cikin addini daga ina ake ɗauko shi daga Qur'ani da hadisi ko ko daga mafarki ko daga ra'ayi ko daga tunanin mutane za mu dina lokaci bai kware ba amma saboda yanayin yadda karatun ya zo ya tsaya akan gaba yana ganin bari mu wannan kasadin shi mu bar shi haka dan mun zo mu tashi kai tsaye a sabuwar gaba ta kitabul ilmi a cikin al-maqsadu thani al-ilmu wa masadiruhu sai mu tashi kitabul ilm wato matattarar bayani ko littafin bayani game da ilimi insha Allah ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya gyara mana kasanmu da rayuwarmu Allah ya jika magabatan mu cikin iyaye da malamai da sauran yan uwa da musulmai gaba ki daya Allah ka samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi